الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولى ربا biyar ga watan Rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na sha biyar za mu tashi darasi na sha shida a cikin wannan littafi mai albarka na amalul yawmi wal laila na babban malami Ahmad ibn Muhammad ibn Sunni rahimahullahu ta'ala a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatu salafiya da ke unguwar ganda albasa inda za mu tashi darasi na sha shida nau'i na inda malai yake babu ma ya kulu idza asbaha ko muna cikin babu da yake magana akan idan mutum ya waye gari me yake me ya kamata ya faɗa muna bayani akan gwalagwalan maganganu na annabi alaihi salatu wassalam da yadda annabi yake rayuwa tsawon awa 24 inda ake so duk rayuwar mu ta biye ta koma irin ta annabi alaihi salatu wassalam to za mu tashi nau'i na talatin da biyu hadisi mai lamba ta sittin da shida shafi na talatin daidai inda mala yake na'un aka wani nau'in daban yake قال أخبرنا أحمد بن الحسين الموسلي قال حدثنا جعفر بن محمد الثقفي قال حدثنا بكر بن خنيس أنا عبد الرحمن بن إسحاق أنا عبد الملك بن عمير أنا أبي فروة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال babban malami ibn sunni yace malamin sa Ahmad ibn al-Husaini al-Musili ya zantar da shi ma kuma malamin sa Ja'far bin Muhammad al-Taqafi ya karantar da shi shi ma malamin sa yace wato mahaifinka mahaifin Muhammadu ne takafi din shi Muhammadu ne takafi ya karantar da shi ma kuma yace Bakar ibn Hunay ya karantar da shi shi ma malamin sa Abdurrahman bin Ishaq ya karantar da shi shi ma malamin sa Abdul Malik bin Umair ya karantar da shi shi ma malamin sa Abi Farwa ya karantar da shi shi ma malamin sa babban sahabi Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu ya karantar da shi Salman al-Farisi mun san asali mutumin Farisa ne bautar wuta ce mutumin Iran ne wanda ana magana sai da shekara 100 da wani abu ya zo musulunta sannan a iya karatun da ya sa annabi yana da wasu alamomi yake sai yayi tattaki ya ji ya ga wayannan alamomin sannan zai musulunta karatun da aka yi musu cewa annabi zai bayyana a wani gari mai dabinai bayan ya bayyana a gari wanda yake mai dabinai sannan kuma wato shi wannan annabin in dai annabin ne baya cin sadaka abu na biyu kenan sannan abu na uku yana karɓar kyauta sannan abu na hudu yana da wani tambari a bayansa khatamun nubuwa wayannan abubuwan bayan ya ga cewa wannan garin na Madina nan ne wannan garin ne saboda haka sai ya dauki kaya maƙudai ya tafi da ko kayan kyauta waɗanda yake in ka ba mutum ya san kana kai kana girmama shi kuma kana kaunarsa da farko da yaje sai kai wa Annabi alaihi salatu wasallam yake wannan sadaka ce da Annabi ya karba sai ya raba wa mutane ai shi ne shi wajen yake shi ba ya sadaka saboda haka ya ga alama ta bijiyan ya kawo ba kyauta annabi ya karba da ya zo yana ta rarage su yana ta kallon annabi yana sata ido sai annabi ya yi dariya ya ce na san me kake so ka gani sai buɗe masa nan ɗinsa sai ga wannan tambarin annabtar mai kamar ƙwankuciya saboda haka sai ya kalmar shahada shi salman al-fadi saboda haka wannan kamar yadda aka faɗa asali yana bautar wuta yake yi daga baya ya zo musulunta kuma bayan ya manyanta a shekara ɗari da wani abu in ban manta ba shi malam imamu sharkawi a cikin sharhin da yawa sharhin da yawa jama'ilul muhammadiyya ya ce shekarar wajen ɗari biyu da arba'in Allah ya ba shi tsawon shekaru mai yawa yan shekara wajen ɗari uku kenan kafin ya mutu ana iya samu in kana karanta malamai magabata za ga ko da Allah ya musu tsawon rai da yawa kuma wannan tsawon ran shekara ɗari da wani abu mutum kuma yana da ƙwari har yana karantarwa ba shi da yawa amma Musulman Farisi dai ya yi shekaru sosai kuma akwai magana duk da suna magana akan ta annabi yace Salmanu minna ahlul bait cewa Salmanu yana cikin gidanmu ya samu wannan matsayi duk da wasu malamai suna taba wato suna taba magana to Salman al-Farisi Allah ya kara masa yadda yake kala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi yace idza asbahta in kawai gari fa kun ka ce Allahumma anta rabbi la sharika lak asbahtu wa asbaha al-mulku lillah la sharika la salata marat to idan kawai gari ka ce Allahumma ya ubangiji anta rabbi kai ne ubangiji na me kula da ni mun sha faɗa a karatuttukan mu muna so abin ya zauna a kwakwalwa ne duk inda kaji an ce rabbu to ana magana ne akan rububiyya khassa wa amma yawan faɗa zai sa ya zauna a kwakwalwarka cewa amma ita ce wanda Allah da yake da aka ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah yana kula da kafiri da musulmi kowa da kowa kowa ya shiga wannan garabansa amma khassa kuwa ita ce wanda yake banci bayin Allah kawai yasa annabawan suka tashi addu'a sai gari suna rabbana ko rabbi rabbana waj'alna muslimain laka wannan kulawar da suke nufi shine wato ke bantacciyar ba ta gama garin ba yasa an ka tashi addu'o'in ka da kake so Allah ya amsa ba kai ma ka rika fakewa da irin wayannan kalmomin rabbi kaza rabbi qad ataytani min al-mulk rabbana waj'alna muslimain laka rabbana wa atina ma wa atina duka wannan rabbana atina fid dunya ka fake da wato wannan kulawar kibantacciya to Allah zai kula ka annabawa suna yawan addu'o'i da ita rabbana dimis ala amwalihim wasdid ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim kaga ba su gurin ba wannan kalmomin ya faɗa Allah yake ya Musa qad ujiba da'watukuma fastakima ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون suna gurin Allah madaukakin sarki yace ya kai Musa adu ujibar da awatu kuma hakika an amsa addu'a shine malamai suke cewa idan mutum yana addu'a kai kuma kana cewa amin to duk ko biyun da kuke addu'a domin kaga da Allah ya taja bai da martani ya ce ya Musa adu ujibar da awatu ka ba sai ce da awatu kuma shi kuma annabi Harun amin yake cewa kawai amma sai Allah ya ce ya amsa addu'o'in ku ku bi saboda haka in ana addu'a kana cewa amin to duk abin da ake faɗa kai ma kai ne kake faɗa wannan shine wannan rububiyar da yake nufi khassa ke bantacciyar rububiyya ake nufi Allahumma anta rabbiya ubangiji kai ne ubangiji na mai kulawa da ni la sharika lak ba wanda ya cancanta a bautawa sai kai sai ce أصبحت ناوي جري وأصبح الملك لله gaba ɗaya mulki ya wayi gari a hannun Allah duka mulki mun faɗi wannan satin da ya wuce mulki wanda yake cikakken mulki ba ta kai ba kaga Allah bai da yan majalisa dan suka fushi za su ce bara a cire shi ba su ruwa a mulkin Allah sannan ba wanda zai tuhu ba Allah domin shi sa zai ce limanin mulku yau amma duk yadda ka kai ka komo kowaye ka yi kai mulki shi za da ke gaya wani nace mutane ba ku suna son mulki ne amma wallahi da sun san zurfin matsalar ta gudun sarai kamar yadda su Shirabil da sauran magabata suka guji ko Shirayul Qadi suka guji mulki domin da annabi yake kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati me mata hudu fa gaba ɗaya matan nan sai an ɗauko su ɗi bayan kai an tambaye shi ya kula da mata hudu kawai da ya'ya talatin da biyu misali gaba ɗaya sai an tambaye shi duka sai bayan ɗaya idan ma'aikata ka samu gaba ɗaya in ma'aikatar sai Allah ya tambaye ka haƙƙin to inda ta ji hankalin yake ka dawo idan mutum ciyaman ne shugaban ƙaramar hukuma idan a ne yake aka dawo za ka ga to da tsoho da yaro da mace da namiji da mara lafiya da mai lafiya da mahaukaci da mai hankali wallahi duk haƙƙin yana kanka ba za ka wuce aljanna ba sai an tsebo su ɗaya bayan ɗaya idan idan dalan lokal gamma ka ta ta fi kowace yawa ko ko girma ne yawan mutane girma ne yawa yawan mutane to kaga sai wannan adadin mutanen gaba ɗaya sai an fitar da haƙƙin su ɗaya bayan ɗaya za ka shiga aljanna wallahi duk adalcin ka ballantana kuma jaha mutum miliyan ashirin da wani abu a Kano ko to wannan shi ne su sa masu balokoko don harkar siyasa yan siyasa inda sun gane soyayyar gaskiya ko to su dace da yi wa wanda suke so addu'a saboda mulki jiya ake sha an hau wani magabaci ya ce idan mutum ya zama shugaba kansa ake cirewa sai a sa na gari za ka sha mamaki to shi sa ƙarshen shi sa imamu ahmad ya ce da za a tambaye shi da ran Allah zai ce zai amsa addu'a ɗaya tasa a ce aka ce wa za ka yi yake shugaba zai wa me yasa yake saboda idan ya gyaru ni na gyaru in ya ɓaci gaba ɗaya mun ɓaci to irin wannan abubuwan su ya kamata mu kalla da yawa waɗanda suke son ɗan siyasa ko da wahala duk cikinsu da wahala ka samu cikin ɗari ka samu kaso biyar wanda suka taɓa shayi suke tashi da daddare suna roƙon Allah ya riƙe ya riƙo da hannunsa. Ba addu'a ga magarin ba wanda zai fito yana so a sani ba a'a ya tashi daga shi sai Allah ya ce ya ubangiji wane da yake shugaba Allah ka yi riƙo da hannunsa. Ka sa ya tafi akan abubuwan da ya gabata ba a yi. An yi zagi da tsinuwa a social media. Yasa ba ma ganin daidai. za ga mutum duk kirkinsa da nagartarsa in yawo to kai a yi fatan ya wani ya lafiya kawai shi ne kawai saboda abin da wato mutanen da yawa yawa a ina yawan ba da misali yanzu ku duba bahari ina ji a iya shekaru na ban taɓa ganin wanda aka wa soyayya siyasa irinsa ba amma wani lafiya to shi sa duk wani ɗan siyasa in ya zo ka duba maka gani shekara hudu yayi muna cin bakar wahala amma uzuri muka rike ma ko ko ya ma uzuri ba uzuri aka rike yi to addu'o'i sun yi kasa fiye da yadda muke da complaint sun yi kasa wannan na yau gaya matasa ne saboda matasa yanzu komai ya koma hannun su nan da yan shekaru kankani komai ya koma hannun matasa to idan matasan mu ya zanto ba su da mustaqbal ba su yi ce ba su san ma ne suke ba to wallahi ba za mu taɓa samun shugabannin da za su dace da ba. Bayan jajircewa ana buƙatar addu'o'i kuma addu'a ba ta ganin ido ba. Kamar yadda wato magabata suke yi mutum ya tashi da daddare Hassan al-Basri ya rika kama sunan ƴaƴansa ɗaya bayan ɗaya na gaya wata baiwa Allah da take mun korafi kaza kaza nake wani yaro yana ba ta wahala ya nace dan Allah hajjiya kina tashi da daddare kina mar addu'a tace yin na yi nace wata iri ce kullun sai nema addu'a nace kina yi da daddare ke kai da yake sai Allah ya kama sunansa yace ya ubangiji wani tace ba ta yi nace to ita ce addu'a da daddare ka kama sunan mutum kace ya Allah wani da ya fi karfi na bai fi karfin ka ba kai kai ne alqawiyyu alaziz Allah ka san kwarami ba a yi wannan ba a yi to wannan ita ce addu'a ta abin da kake so zama ya ubangiji wani bayan ka yi iyayenka so nake ya haddace alqur'ani Allah ka bai zai bai wallahi zai bai da gaske amma ba da gaske eh ba wanda zai zo kai wato sai sai ran nan wato kaza dama za shi makarantar Qur'anin ba ba irin wannan nake nufi ba ya gane da gaske kana so kuma ka tashi da dare kai wallahi zai to irin wannan abubuwan su ya kamata jama'a mu kalla to kun ga mulkin dan adam kasiri ne yana da iyaka duk yadda yake da adalci da yadda ya iya wasu shekaru ne a ka'idar constitution ni yadda kake sarka to addu'a yake bukata ba surutu ba sannan kuma shugaba ya sani daga lokacin da ya zama shugaba to kowa na sani ba yadda yin siyasa ce gani za a ga matasan yanzu har gori suke wasu ai to ai gwamnan na kowa ne in koyi zalunci ya ita in kuka take wallahi sai ya shiga wuta ku za ku bar mai domin yanzu jam'iyya ta kare dole ka kula da kowa naka ne ka'idar ke to wanda ya zaɓe ka da wanda bai zaɓe ka ba wajibi ne ka kula da haƙƙin wanda ya mutu sanadiyar yunwa ko rashin lafiya ko daga jam'iyya mai kuros yanzu sai Allah ya tambaye ka to wannan shine abin abin da ya kamata mabiya su rika nusar da shugabanni farko dai addu'a na biyu shawarwari masu kyau wannan shine mafita ba yadda muke yi da yanzu to kaga mulkin Allah shine wanzaji shine wanda ya fadada to sai yake la sharika la ba wanda ya cancanta ba wa ba ji da abokin tarayya talata marat ta uku wa idza amsayta in ka kai yamma ma fa qul zalika ka fada haka cewa Allahumma inni amsaytu ko haka zaka juya wa amsal mulku lillah la sharika la fa qul zalika fada fa innahunna yukaffiruna ma bainahunna domin addu'o'in nan suna kankare abin da yake tsakankanin su na zunubai ana nufin tsakanin safiyar da yamma abin da kai na zunubi sai Allah ya kankare ma mala albani a cikin da'iful jami'a ya raunana hadisin nau'u na haka nau'i na gaba qala akbarani abu muhammad ya'ni ibrahim ibn muhammad قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد العمري عن مرزوق ابن أبي بكر عن رجل قال إلا إلا تك ومبهم ما فيه راو لم يصب saboda haka tun daga nan ka san akwai matsala sai ce min ahli makka an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu ba mala ibn sunni yace malamin sa abu muhammad al-kunya kenan yana nufin ibrahim bin muhammad ya karantar da shi shi ma malamin sa Yunus bin Abdullah ala ya karantar da shi shi ma malamin sa Ibn Wahab Abdullah bin Wahab ya karantar da shi ɗalibin Imam Malik shi ma malamin sa Umar bin Muhammad al-Umari ya karantar da shi shi ma malamin sa Marzuq bin Abi Bakar ya karantar da shi an rajulin daga wani mutum illa shi zahira bin ahli Makka daga cikin mutanen Makka ana Abdullah bin Amr bin al-As an karbo daga Abdullah dan Amru dan Asim radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda mun ce anhu ma saboda dan da uban dukan su Asim bin Wa'il din shine ba ba musulmi ba fara aita ladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada to amma Abdullahi da Amr bin al-Asim shine muka ce shi ma ibn ya girma dan da shekara 11 in suka to a hanya dauka za ka yi wa da kanini saboda shi dan ma ya fi mahaifin garin ji ya wuri da wuri yana da fa'ida fa yana da fa'ida fa ta tazkuru na ma aqulu lakum an gane ku to sai yace um radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li abdullah ibn amr ibn al-as annabi ya ce abdullah dan amr dan as innaka in qulta salatan idan ka faɗi wannan sau uku hina tumti lokacin da ka kai yamma kace amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi kulluhu lillah a'udhu billahi alladhi yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idni min sharri ma khalaqa wa dhara'a wa min sharri shaytani wa shirki aw tilka min kulli shaytanin wa kahinin wa sa'irin hatta tasbiha wa in qultaha ya'ni hina tasbihu wa tilka kadhalika hatta tumtiya to kun ji abin da yake cewa idan ka faɗi wato kace amsaina mun kai yamma wa amsal mulku lillah mun kai yamma mulki yana hannun Allah walhamdu kulluhu lillah gaba ɗaya godiya ta tabbata ga Allah kun ga mun ta faɗa wannan godiyar cewa ta fi ashkuru ta fi as-sana'u ta fi al-madahu duk ta haɗi shi za ke cewa dukkan godiya da jinjina da kambamawa sun tabbata ga Allah madaukakin sarki to shi ne walhamdu kulluhu lillah a'udhu billahi alladhi ina fakewa ina neman tsari a gurin ubangijin da yumsiku sama'a yake rike da sammai an taqa ala al-ardi dan ai Allah taqa ala al-ardi dan ka ta fado a ban kasa eh to shi ne yake cewa illa bi iznihi sai da izinin Allah ba wanda ya rike sama mun ba da misali satin da yi iya sama kawai in ka kalli yanayin sama har sai ban yayo mana bincike akan galaxis din ma da ake da iya wanda ya karanta astronomy da dan geography ya kamata ko scientist kawai gaba daya ya kamata a ce sun fi kowa sani girman Allah saboda abubuwa kace hangowa wanda sun fi karfin kokolwa ta rike sun fi karfin kokolwa ta rike to shi ne yake cewa wato illa bi iznihi ba wanda yake rike da wannan ba da izinin sa ba kana kallo ba civil engineer in yazo yanzu guri sai ya duba half life din kasa sannan kuma sai a kalli yanzu in ana so wanda kuɗi sosai a yi ginin da ko hawa biyu ko uku kai ba matsala zai ɗauka daga foundation din BBC din da aka yi daga nan yake determining me sama zai ɗauka duk ilimi ne wannan ilimi ne ba wai da ka suke yi ba ilimi ne za a zo a yi to sama fa abin da zai baka mamaki a sama shi ne kaga kamata yi kamata yi a ce duk abin da sama za ta dauka ya zanto kan saba wato kasan ya fi kwari biyo da sama to amma a sama ba haka bane kun bayyana ni kuwa cewa gajiyar da aka zo aka faɗi yadda aka yi BBC din nan irin basket basket din da aka sa a guraren shi yadda ta nuna cewa yanzu nan wannan ginin masallaci da makarantar nan za ya tsarin da suka yi ma za a iya buɗe shi a ƙara kulo a sama saboda an sa fatik manya masu kyau wanda ko dalili zai kawo nan gaba a ɗora haka aka yi mara to ka kasan ya fi sama kwari domin ya ɗauki sama to sama ba haka ba ne abin da yake saman saman ya fi kasan nauyi in ja yake gaya ma ba komai ne yake sama ba izinin ikon Allah ne ikon Allah ne kana kallo da yawa gina ginin ginin nuka ne suka fada a Lagos da yawa sun fi faduwa a Lagos Kano ba sun faɗi amma in aka zo sai ka ji ana ta turanci injiniyoyi suna da ake ai dama kaza asali ba duba half life din kasa ba sannan abu na biyu da aka zo ba yi tsarin da irin wannan abubuwan ai ta tuhuma amma Allah har tambaya yake kun taba jin ranar da aka ce yau sama ta kule kan wanda ya fito kawai ɗan gari kaza ko ɗan county ne kaza ko ya zauna a gida yau ta kule za a gyara ba ku taba ji ba sannan ka duba a cikin saman nan yadda Allah ya halittu rana tun da kuke kun taba ji rana ta makara a ce yau ta la yau rana ta makara wannan ibada da Allah ya umarce ta yi kai ne kake makara a sallah amma rana akan lokaci on time take sallah on time take sujjada ta duka wannan tasbihai da aka dora mata komai tana yin ta ɗaya bayan tsaya tana yin sa aka taurari kowanne yana aikin da aka sai amma dan adam sai ya ga dama wani yanzu ya ga sai zo sai ce ba gashi nan wai ba shi da lafiya ko kuma taro suke yi biyu a zahar ba wani taro aka yi saboda wani abu daban kawai sai sai wa Allah abin da yake so ba abin da Allah yake so ba su wayannan halittun ba ta yi inda Allah zai amfani da ibada da wani halittu dan adam don ban saurin kanka yayi yawa baka abin da aka ce amma wayancan mun ba da misali albaitul ma'mur da Allah yake wa kitabin mastur kan wal baitul ma'mur da ya faɗa baitul ma'mur a cikin Ka'aba yake Ka'aba ce wato ta mala'iku wadda kewaya ta ake kullum kullum mala'ika dubu saba'in ne ke kewaya ta har yanzu a zo kan ba ɗin farko har yanzu tunda Allah ya halicce ta kuma jira ce a dawo kansu su ƙara sakan rawun har kiyama annabi yake kuma har kiyama ta tashi ba za a da kansu ba shi ta yake wa ma ya alamu junuda rabbika illa hu shi ta abin da zai daure ba kai ka kalli da Allah ya ce inna aradna al-amanata 'ala as-samawati kun ji saboda muka dan faɗa yanzu wal ahdi yake fa abaina an yahmilna duk da karfin halin su fa da yadda suke Allah sai ya bada amana suka ce a ta bu karfin ya Allah amma akaran banin da baya abin Allah sai ya ce ni zan iya shi ne wa hamala hal insan shi Allah da kansa yake nabu kana zaluman lallai mutum ya kasance mai zalunta kansa kuma jahili ne bai san komai ba su sama da kasai da yake sun san waye Allah ba su karba ba ya ce ba za su iya ba amma mu mun karɓo kuma ba ba mu biya ba to shi ne abin da yake gaya mana a nan yake cewa wato duk abin da yake wa misal mulku alhamdu kullu an taga ala abdi illa bi izni min sharri ma khalaqa kana neman tsari daga abinda sharrin abinda duk Allah ya halitta da yawa dabbobi in kana kallon rayuwar dabbobi ka ba imanin ka zai karu sai ka gota dabban ba ta ba ka taɓa ganin ta ban kana kallon ta kifaye yanzu ka dawo iyanan su tsuntsaye kowace ƙara imani to shi ne Allah madaukakin tsara annabi alaihi salatu wasalam yace daga shama abin da ya halitta wanda ra'a ya fitar kuma shi ma dai halitta ne inda khalaqa bata zo ba za mu ce ya halatta ya fitar da shi ya kukkugo da shi wa min sharri shaytani sannan kana neman tsari a gurin Allah daga sharrin shaytan wa shirkihi da shirkarsa ko wa shirkahu abin da yake sanyawa na shirka wa fitta min kulli shaytani Allah zai tsare ka da kowane irin shedani wa qala qarinuhu rabbana ma ataqaytuhu walakin kana fi dalalin ba'id wannan qarin ai qarinin shedan ake ni da azu ai ta mutu da ka ga shedanin ka gaban Allah ai ka za ka ga shedan yace ka ga ya ubangiji rabbana ya ubangiji ma ataqay ai ma adlantu ba ni na batar da shi walakin kana fi dalalin ba'id da ma tun cikin da muke tattar da muje ni to da wannan jegantaka daga cewa ka zo kai sabo sai kai abin da shedan zai da ma in ya tashi a cikin tsakiyar wuta ya ce sai ya ce ya huta ran yan kissa kowa ya mai shiru inna allaha wa'adakum lamma qudiya al-amru yace inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi Allah ya muku alƙawari na gaskiya ba khalaftukum ni kuma na saba mu sannan duk kuka yi mun biyayya da ƙarshe ya faɗi maganganu ya kashe lafifi ƙasa kawai ya zama ya ko zan wato wannan maganganun da shetan zai ƙara gaggaya mutu ba na ba da misali zafin da ya wuce babu mai ciwo irin mutum ya saka abu ya zo ya karyata in ji san bai san magana ba ai ya kace mar da idan ka gana ka kuma ka san an yi in ji dan zai zo ce duk ƙarya kuke yi ta ni wa akwai wanda na ja a cikin kuma ba wanda ya ja in kare wasiyatu al-khannasi alladhi yuwaswisu fi sudurin nas kuma kai da Allah ya kiyaye mu to shine yake cewa wato kaga nan mun kare kulli wa kahini da boka wa sa'irin da matsafi duk wannan mutanen ka ta abun mamaki har a Kano bara ko bara wancan ne mamaki ne wani mutum kowa ba ya san boka ne ya zo ya tallan bokanci a rediyo yana cewa ko za a je ɗaurin aure na manta yadda tsarin abin yake suke ɗin za ku iya tuno shi suke ɗin shi ne wanda wallahi tallahi bokanci abu ce ba ka mamaki ka je gurin mutum wanda yake boka ko ya ce ya kware a duba zai ma duba ya duba ma wani la haula wala quwwata illa billah akwai wani da nake tambaya kwanan nan irin ya kware a harkar irin duban nan ya kware to sai ake gaya mun cewa wata ce da ta zo daga garin abin da ya shafi duban in ba mace ce ta zo da ita tana zuwa da ita za a duba mata matsala take ta samu ta aure sai yace kawai tana da alaka sai yace kawai shi yana so yarinya ta wuce ne zai ce wallahi ba za ta aure kuma a tari ba mace ta kawo ta ne domin a sama mata abin da wato zai zamto ta samu farin jini yadda mutum ya zo ba zai gudu ba abin da babar ta kawo ta amma shi yarinya ta ce ba ta son sa ya kiyo mata abin da za ta so shi ne abin da eh shi ne abin mamaki ya kiyo ya har sai da ya tafi gurin wata yar uwarsu mace ya je yana cewa yanzu ba za ku yi wancan magana ba eh ba za ku yi mata magana ba cewa na ce ina son ta amma abin ta kai shi wallahi shi kake a gurin sa su yanzu ga shi nan kuma masu neman farin jinin da zuwa aura din su ne suke biya shi ga shi ta ga ya kaga aura zuwa yake yana biya wata kaka a cikin kakanni cewa ai mata magana shi ne mai da shi na rufin asiri da Allah a ja kullanta ya ce mata komai ta so ya kasa mallake ta sun shi ne abin ta kai ta shi ne abin ta kai na taba wata shekara mun taba zuwa dan wajen kasan burgeji da wata zumunta ba dan wani ne lokacin da karantarwa ubayi shi ta zanfo sau da haka akwai wanda muke karantarwa shi wata yar uwa lokacin ta fara kawai ta ajiye wani namiji a gidan wai wai rauhani ne a jikinsa yake yake ba mutane magani saboda cikan mutane ɗan ƙasan burge da yanzu ba zai iya kai kai da gurin ba saboda cikan mutane har rana ya ware ta maza daban ya ware musu ɗan ɗan kwanaki kaɗan matan kuma sauran domin sun fitika. To shi wannan ɗan uwan nata abin ya dade sai ya gaya mana sai na gaya wa ustazu na ce to tun da ni muna tare da shi ce za mu ji ya ce shi ya gaya wa matar gidan ƴar uwarsa ce to abin da wani yake fa ba daidai bane shi kuma ya ce rauhani ne ai ya halatta kaza kaza sai yake yace mata to zan kira wanda za su yi masa wa'azi tace ta yarda matar gidan da sai bezir da tijuwa muna zuwa waje wallahi maza ne an cika ciki kwatin da zato har cikin gida mata ne muna shiga ciki ni da fara shiga wani ina leka wani ɗaki sai na hango wata ko riga ba wa jikin ta cire bara ɗin ta wai rubutu ake mata akan mama haka saboda haka sai na dawo sai shi yana sana dama ya banne ya dan lota shi wanda ya kai mu na gani sai muka dawo sai sai anan za mu zauna muka zauna a falo muna shiga saurayi ne saurayi ne wallahi matashi ne kawai muna zama sai yace ai na san da zuwan ku dama ai an gaya mana za ku zo yace masha Allah a ai rauhani ai shi rauhani ne an gaya mana za ku zo muna zama mun zauna sai ya sazo ta bai jama'a Yusuf yi masa wa'azi to da ya ce aljini ne a jikin sa yanzu sai ai sai na fara mai wa'azi sai ce to kaga wannan abin da kake ka ji tsoron Allah ina janyo aya sai ce ni shi ma fa malami ne wai aljini ne yake mun magana to shi ma fa malami ne saboda haka kace to ai Allah ma cewa ya ayyuhan nabiyyu taqillaha da ko malami ne kai ai za a yi ma wa'azi sai muka fara sai ta zama ta bashi sai ya fita ta sai ce wa wanda ya kai ne ya dauko min bulala idan nace ya yi da nace tun tunda ba zai biya ajiwa ai Allah madaukakin sarki cewa ya ayyuha annabi jahilul kuffara wal munafiqina wa ghlul alayhim gallaza ma zani wallahi sannan kuma Allah madaukakin sarki tsakanin mata da miji ma cewa ya fa'i ruhun na wahajiru wannan fil mazafi a ƙarshe cewa ya wadu rubu wallahi za ne kaza ne shi wannan da yaje ya masa madoki sai dauko mutiya sai shigo da shi yana shigo da ita ustazi ya rike sai ce wai kina kan kina kallo za za ki da ke sai muka ce mu aljini za mu daka ba sai za mu daka ba aljini kina gani za su dake ni ko su aljani za mu daka wallahi tallahi muna ta wannan abun da ƙarfe sai zaranda na je a lokacin har yanzu ina da kasar ɗin na tafi da karamar rikoda ɗi ta sori na danna duk abin da muka yi sai da ne rikodi saboda haka a ce wannan abin da muke ni ina da murya muna ta yi na cikin ɗakunan nan da na tsakar gida sai suka rika sulalewa suna fita suna ta sula muna gamawa da shi ya yi da ƙarya yake yi ƙarya ce sai ni tsawon na fito ina fitowa sai na duba wannan ɗakin mai ƴan mata sai na ga duk gata a san Allah da na ga su duk sai na zani Allah tsohuwa mata bulala goma budurwa mata ashirin Allah da shi rana ne to aiki shi zuwa zan yi ranar. To gaba har ya suka fice. Abin da yake wato ban ta kai jiji ne yaya abin da Allah baya so aikin Allah fa Allah bai da kowa ya ba in baki ba. Warkarwa Allah ne yake ba da arziki Allah ne yake Na ga ya je wai ya zo ya shigo gidan rediyo yana bayanin cewa suna ba da maganin kasuwa. Kun gane logic kai ya taka gidan rediyo in dai kuna bada maganin maganin ka kai wa kanka ma aike zuwa kawai ba sai ka zo gidan ka tawo gidan rediyo talla babu wata je wata talabijin wai tauraruwa ce ko me za ga boka ya kawai suke talla ko shine za ka kawai tallan su suke me yasa ka zo talla me yasa ai ya kamata ka zauna a gida ka mun tsakan bunta kawai ake zuwa amma sai ka tafi gidan rediyo har da da lambar waya ta ciniki ta ciniki wallahi to sai da haka Allah madaukakin sarki baya son kishiya shi sa hadisin nan da muka haddace muke ta biyawa kawai ba mu san ba ma ta dabburi a kansa ana adna shuraka'i an shirki da annabi yace Allah madaukakin sarki ya faɗa hadisul qudusi ni na wadace da bazawarin shirkan masu shirka man ashraka fihi ma'iyya jari taraktuhu wa shirkahu Allah ya ce duk wanda ya hada ni da wani na a cikin al'amari na zan bar shi da shirka sani ba nan. Saboda haka jama'a mu kiyaye. To Allah ne tsare ka daga sharrin. Ya kwada za abin da na gaya wani kenan da yake an sako shi a gaba ana a sa shi addu'a. Nace in gaya ma rabin maki. Yace ya nace to rabin maki shine zanto zuciyarka mai kyau. nan nan na gaya masa addu'o'in da zai rike ne ce na rantsi da Allah ka fi karfin bokaye in dai ka sa wannan a gaba ba ruwan ka wuce kai harkar ka kawai shi ne kawai dukiyar ka mai kyau ce sannan kuma kana bin addu'o'in annabi alaihi salatu wasalam da ya koyar ka je kai shawarar ka ka shawarar manka kawai duk abin da ka ga ya same ka sai dai kawai wato me yake kira kaddara kuma ita ma wannan la yaruddu al-qadara illa du'a annabi yake ba abin da yake juyar da kaddara ya juya ta sai addu'a dalilin addu'a ana iya juyar da kaddara yamhu Allahu ma yasha'u wa yusabbit wa yusif wa wa yuthbit wa indahu ummul kitab to saboda haka wannan shine to sai yace hatta tusbih haka wayi gari Allah zai tsare ka yana can yana kulumboto kai kuma mala'iku suna kare ka wa in kunta an kafa da ya ani na tisbihu lokacin da kawai gari ko fitta kazalik za a baka kariya har yau da yamman ma lokacin da yamman tai to sai ce hatta tumfi tumfi har sai ka kai yamma nawuna ka wannan nau'in da ban kala akbarana abu abdurrahman قال حدثنا علي بن حشرم حشرم لي akwai digo قال حدثنا حسين قال عن هاشم بن بلال عن ثابت بن ناجية عن عن أبي سلام قال babban malami ibn sunni yace malamin sa Abu Abdurrahman ya karanta da shi ma malamin sa Ali ibn Hakram ya karanta da shi ma malamin sa Husayn ya karanta da shi shi ma sai malamin sa Hashim bin Bilal ya karanta da shi shi ma malamin sa Sadiq bin Najiya ya karanta da shi daga Abu Sallam yace marabi na rajulun tawil wani mutum dogo ya wuce ta gaban mu ash'ar in ka zan je ka raina ash'ar shine wanda kayansa wato ko ta da kai bai ba sannan kayansa ba masu kyau ba ma eh a ci aka agbara ko za a ganji wato ya yi shiga ta kure ji kawai in ka ganji sai ka raina shi hakila sai aka ce inna hadha khadimu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce wannan da kuka ga ya zo wucewa ai ne yiwa annabi hidima ne abun nufi khadimin annabi alaihi salatu wasallam to shi wannan Abu Sallam yace kawai fa kuntu ilayhi sai na miƙe na tafi gurin sa ai ko ko mu yanzu aka ce ga sahabi ai kowa zai aje karatun ya leƙa ya gani saboda haka sai na miƙe na tafi zuwa gare shi fa kuntu lahu nace da shi akadamta nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yanzu kai kayi annabi hidima ya kamata a ga wannan kayi annabi hidima fa qala na'am yace kwarai ko kullu sai nace hadithni anhu hadithan hadi karatu ake so yace to ba ni labarin wani hadisi da gare lam yatadawalu rijalu bainaka wa bainahu wanda wasu bazaje ba su shiga tsakaninka da annabin ba shi da shi ya gaya ba kun ji dan Allah ba wasu a mutane a tsakani da za su tadawuli tsakaninka da annabi alaihi salatu wasalam ya ba haka ne ya gaya ba قال سيتي سمعته يقول kaga hatta a hadisi sami'tu daban ce da kuma ra'aiti yawa wayannan suna da karfi yace na ji yana cewa man qala hina yusbihu duk wanda ya fada lokacin da ya wayi gari wa hina yusi da lokacin da ya kai yamma salata maratin ya fada sau uku yace raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya kana haqqan ala allahi azza wa jalla an yubiyahu yawm al qiyamah duk wanda ya faɗi wannan raditu billahi rabban na yadda da ubangiji shine Allah mun faɗi rububiyya da zuko ke ne fadi da ne wato ko kasa da kasa din muke ne na yadda Allah shine ubangiji ya kulawa da kowa da komai wa bil islam dinan kuma na yadda addinin musulunci shine addini wa man yamtaji ghayra al islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al kafirin inna dina inda Allah al islam saboda haka wa bil islam dinan kuma addinin musulunci shine addini duk wani addini da za a kirawo shi addini to ba addini bane yawa wa bi muhammadin nabiyyan kuma na yadda lalle annabi muhammad annabi ne to sai annabi ce kana haqqan ala allah azza wa jalla tabbas ya tabbata gurin allah madaukakin sarki mai girma da buwaya an yurdiyahu yawmal qiyamah allah zai yadda da shi ranar alkiyama allah ka yadda da mu wannan hadisi ne ingantacce wanda abu dawud na'am Tafiya da yamma. Eh. Yawa mutane suka suka a tsakarin azan. Cikin bayan kiran sallah. Ana hadisi billahi. Na fahimta, na fahimta. Akwai ta nan. Eh. Eh. A na kiran sallah ba, wannan kuma bi Muhammadin Nabiyyan. Kun gane bambancin ko? A na kiran sallah wancan wato rasula wannan kuma kaga akwai a cikin abubuwa da Ibn al-Qayyim ya faɗa a wazilu sayyid da da bai biyar da ake yi ai akwai rabbitu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasulan shi ba nabiyan bane a wancan yau wato ana kiran sallah bayan an kira sallah an gaba abubuwa biyar ne a kanka an zo kiran sallah yau annabi salati allahumma rabba hadi da'wati tama rabbitu billahi rabba sai yin addu'a ga kanka shi da Ibn al-Qayyim ya faɗa a wazilu sayyid a wancan ba amma ba komai ka san wajen taqdim da ta'khir in dai ka kawo ma'anonin duka kamar wasu subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar sai annabi ya ce ba zai cutar da kai da kowanne ka fara ka fara da alhamdulillah su ba in dai duk kayi su ba matsala eh shi ma'anan uku ne eh shi ma haka yake ko ba haka yake ba talata maratib kajina a baya injiniya eh cewa yi wanda ya faɗa sau uku kajina a baya رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا كان حقا على الله عز وجل أن يرضيه يوم القيامة كما با abin da kake so ranar alkiyama irin Allah ya yarda da kai nau'in akar wani nau'in da baki قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الملك بن عمرو عن عبد الجليل بن عدية عن جعفر بن ميمون قال حدثني عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه قال لابيه ابن السني يتي malamin sa Abu Abdurrahman ya karantar da shi shi ma kuma malamin sa Al-Abbas bin Abdul Aziz ya karantar da shi shi ma malamin sa Abdul Malik bin Amr ya karantar da shi shi ma malamin sa Abdul Jalil bin Adiya ya karantar da shi shi ma sai malamin sa Ja'far bin Maimun ya karantar da shi shi ma malaminsa Abdurrahman bin Abi Bakra kamar sunansa Abu Bakra din yace an Abi shi Abdurrahman dan Abi Bakra ne shi kuma Abu Bakra sahabu annabi ne wanda ya rawaito hadisin nan na a cikin sallah cewa ba ma tafiya sujjada sai mun ga annabi ya kai goshin sa kasa da hadisai ma da yawa nufai ibn al-hari nufai ibn al-hari sai shine sunan sai yace annahu qala li abihi ya ce da mahaifinsa cewa abdurrahman ne yake mahaifinsa abubakar ya abati ya abbana inni asma'uka tad'u kullu gadatin kowace safiya ina jin ka kana wata addu'a kana cewa Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta salata yace abba kullun ina jin ka kana biye wannan yake nuna wa duk abin da kake yara suna gani eh ko yaro baya magana wallahi yana kula ka kula ka kula yaro yanzu da ya taso shekara biyu da rabi yana wannan magana duk abin da kuke yi da babarsa yana gani Allah sai ka zama gari shi sa iyayenmu ko suna faɗa da da iyayenmu mata amma shi dare yayi in dare ya tsala kowa ya kwanta zai tafi kwarai kuwa ko kuma iyayen mata sai kun tafi makaranta kowa ya dade zai ji faɗan in kuka dawo ba za ku san an yi ba suna yi amma yanzu da yayan ake yi ko a har har har ma haduwa ake da uwar da ɗaya a tasa uban ƙarewa ma kenan eh da da ga yan psychology wai ana ta koyar da fas parental alienation alienation um, syndrome din nan ya zama ruwan dare uwa ce za ta zama da yaya ta ce ai baya son ku ta sa masa kiyayya musamman an zamu separation ba separation ba divorce separation yanzu a cikin gida yake ai shine hutun rabin lokaci eh shi ma din an samu hutun rabin lokaci ai baban ku ba baya mun adalci ita zagin sa a gaban su sai su tsane shi Allah ya kiyaye to saboda haka wannan shine kaga ya ji wannan shine ai misali wata ina ba da wannan misali akwai wani na ganshi da ya zo karatun mu na wajen fatin da yawa yace mun ji akwai wanda yaji nace duk abin da ake yara suna kiyayewa yace ya yarda yace akwai gida abokinsa da suka ji yace ashe wani abu ya faru sai abokin ya ba su labari wata ran ne ya dau buta zai tafi ban dai sai yaron sa karami kankani yaro ya ji shekara uku da rabi ba sai ce abba me zaka yi sai ce uwa ka zai aka kawai yace ba sai rabu da shi ya ci gaba da wasan shi wannan bawan Allah yace sai ran da suka je gidan a matsayin su na baki ana ta abubuwa za a yi sallah ko wani abu yake bukata ne gidan ya kuma daukan buta yaron na gurin zai tafi zai shiga wanda ake je kuma ce ba abu ne za ka yi shiru sai ce ko uwa ka za ka yi da ka fahimta ya ɗauka uwa ka ɗin nan shine ɗaukan buta a ciki to su yara ba a musu gaske duk abin da za ka yi na alkhairi za ka yi domin haddace shi to idan ka saba yau da gobe musamman ya mace kullum uwa tana zagin babansu kullum wallahi in ka auro ta kai ma sai ta zage ka Allah ka rubuta ka ajiye abin ba haka shine ai duba shi ba sa Allah wato kaga abin ya zama ya zama ma wato ruwan dare ya ga yau abin mamaki yau ba ba za a dake ta ba Allah ya kiyaye Allah ya kare mu to wannan shine to kaga shi ya ji ya kiyaye ya ji ya a ga hadisin Umar bin Salama na shi yana to mana tun yana kankani annabi ne yake da shi kai ya gulam amillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yadika ya haddace sai ga shi ya rawaito to haka yara suke ayi alkhairi ko da yake to shine yake Allahumma adini fi badani ya Allah ka bani lafiya a gangar jikina Allahumma adini fi sam'i ya Allah ka bani lafiya a jina Allahumma adini fi basari Allah ka bani lafiya a idona la ilaha illa anta ba wanda ya tantance abauta wa sai kai salatan sau uku me yasa bari in dawo da kowa wata fa'ida me yasa da aka ce Allahumma adini fi badani aka kuma ware ji da gani in aka ce badani jikinka ido da gani baya ciki shine a takhsisu ba da la'am kamar yadda Allah ya ce man kana aduwa lillahi wa mala'ikatihi sai yace wa jibrila wa mikala a takhsisu ba da la'am kenan da Allah ya ce duk wanda ya zama yana adawa da mala'iku ai in aka ce mu rubuta wanda mala'iku ne za mu ce jibril ko ba shi ji to amma sai Allah ya kuma faɗa sunansa shine at-taqsis ba da al'am misali wallahi al-masalul a'la a ce jihar Kano za ta kawo ziyara masallaci kaza za ta kawo mana ziyara wajen karatun nan tamma lokaci sai kuma mu ce hadda ma mai girma gwamna ne ba ya tsara wa taron armashi ba cewa jihar Kano da muka faɗa aka faɗa mun san Kano gaba ɗaya ta ce amma sai a ce har da ma mai girma gwamna eh na jihar Kano to ka ka tsara wa bin wato armashi an bayyana da kyau ko to wannan shine ina ga wannan hadisin gaɓoɓin ya kamata mu ƙara fito da su domin shi a me yake kiransa azkar so ake yanarke a jikinka kamar sukari a cikin ruwa to akwai abu gogogogin da kana so su ma tasiri sai kana tuno wa anan sai kana tuno insha Allah ta'ala ina ga zamu dawo a gurguje mu bi ta kan sai na sun ce mun lokaci yayi saboda akwai gaba ta biyu Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr aga wannan duk gabobi ne to zamu tsaya kan hadisi insha Allah ta'ala sai mu tashi nan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah maɗaukacin sarki ya ya je mana zan kai daidai ina ta cigiya kuma na kira waya ba ta kira ko yau na gwada wallahi a ki shiga ni ce ko kana yawwa eh haka nan ce so ko malam da su jira ke gaya ce na lura kwana biyu yau ba ban ga Alhaji Abdullahi Gumal ba lafiya baya jin daɗi to Allah ya ba shi lafiya to muna roƙo Allah da sunan sa kyawawa da tsohon kamar ɗaukaka dukan marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ku da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu wala uta ya kai yau ni ban gana wa shayin ba kuma wala an ya kawo min zuma to da za ka lawo kaina kana ta su kunya wala malam Muhammad ma ya ce baka kawo mai shayi ya shanya ta to muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sofin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata kasar mu Allah ka zama da ita lafiya ya ga wannan mu Allah ka riko da hannaye Allah ka nuna musu hanya madaidaiciya iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka dukan su da gafara masarai kuma Allah madaukakin kai shi ka tsara musu tsawon kwana mai amfani an da ya'yan mu da suka kauta hanya Allah ka dare su hanya madaidaiciya Allah ka shirya mana suna roƙo Allah da shi nan kyawawa masu neman aiki da sana'a da admission da waɗanda suke jarabawa a makarantu Allah ka ba su sa'a waɗanda suke da juna biyu Allah ka sauke su lafiya muna roƙo Allah da sunayen ka kyawawa da tsofin ka madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عباك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين